والشكر شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله الذي عافانا وآوانا وكفانا وهدانا للإسلام ولم يجعلنا نغدو إلى كنيسة أو نعكف على وثن وإنما جعلنا برحمة منه وفضل من أمة مصطفاة مجتباة مرحومة وجاهدوا في الله حق جهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم إن هذه النعمة الربانية والعطايا الإلهية التي فيها تتقلبون وعليها تمسون وتصبحون وبها تغدو وتروحون توحيد وإيمان وأمن في الأوطان وعافية في الأبدان وسعة في الأرزاق جمعكم ربكم بعد الفرقة وكثركم بعد القلة وأغناكم بعد العيلة وآمنكم بعد الخوف نعم إلهية عظيمة الله أكبر ما أجمل صباح العيد وما أسعد أهله الذين أتموا العدة وأخرجوا الفطرة وودعوا موسما عظيما أودعوا فيه من خلل الطاعات وكريم الدعوات وصالح العبادات ما يسرهم أن يلقوه غدا برحمة الله وكرمه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو الخير مما يجمعون افرحوا بإيدكم أفراحا كثيرة فرحة بفضل الله ورحمته وكريم إنعامه ووافر عطائه وفرحة بالهداية يوم أن ضل غيركم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هو يوم من شعائر الإسلام يوم الفرح بفضل الله وتوفيقه لعبده للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ألا فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ربكم أطيعوه ولا تعصوه واحمدوه على ما من به عليكم واشكروه كونوا له على ما يحب يقل لكم فهو ما تحبون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وليهذر المسلم أن يتجاوز في يوم العيد أو فيما بعده ما حده الله له فيهدم ما بناه في رمضان وليكن في وجهك في العيد وغيره نور الطاعة وصمت العبادة فتكون في عيدكم كما أمركم مولاكم بعضكم أولياء بعض لتنالوا رحمة منه وفضلا تفقدوا إخوانكم وجيرانكم وقراباتكم وذوي أرحامكم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والمسلم كما يتصل بربه عبادة وشكرا فإنه يتصل بخلقه محبة وإخاء ولطفا ومودة عباد الله إن رمضان كالرحل ولا منتهى من صالح العمل فلا تغلقوا مصحفا ولا تمنعوا رغيفا ولا تحرموا محتاجا ولا تقطعوا إحسانا ولا تهجروا صياما ولا تتركوا قياما وأديموا تضرعكم لما لا تغيبون عنه ما أحسن الإنسان يتبعه الإنسان وما أقبع الإسيان بعد الإنسان ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر بشراكم يا من قمتم بشراكم يا من صمتم بشراكم يا من تصدقتم واجتهدتم فقد ذهب التعب وزال النصب وثبت الأجر إن شاء الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari godiya mara iyaka da jinjina da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala marasa iyaka wanda har suna ba za su iya furta su ba alƙaluma ba za su iya rubuta su ba su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah muna gode maka muna kuma ƙara gode maka muna ƙara gode maka godiyar da za ta cancanci ka ƙara mana cikin rahamanka da falalanka ya Allah muna shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai tallin tal muna kuma shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin alayen shi da sahabban shi gaba daya da waɗanda suka fita farkin su har zuwa ran tashin kiyama bayan ka uwa masu girma ya zama wajibi a kanmu mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imomin shi da ya mana masu tarin yawa wanda ba za su kirgu ba Allah ya mana ni'ima na lafiya Allah ya mana ni'ima na shiriya zuwa ga addinin musulunci a daidai lokacin da waɗansu sun halaka sun kauce kai kuma ka samu shiriya ba don kafi su wayo da dabara ba a daidai lokacin da za ka ga farfesa ko wani ƙwararren injiniya ko wani ƙwararren likita yana bautan shanu a indiya amma kai kana nan ba ƙauyenka a afirka a wani lungu ka fahimci allah shi kaɗai kamata a bautawa wannan rahama ce ta allah ba dabaranka ba ne ba ba iyawanka ba ce ba falala ce da allah ke ba wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama idan kasance kanka a cikin addinin musulunci ya zama wajibi ka gode wa Allah bisa wannan ni'imar da ya maka ka ƙara gode masa Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce ku yi ƙoƙari wajen bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala iyakan ƙoƙari ya ce Allah shi ya zaɓe ku ku waji tabaku malaman tafsiri suka ce ku waji tabakun ɗin nan Allah ya ce shi ya zaɓe ku ashe ya zama wajibi in dai kana da hankali duk wanda ya zaɓe ka akan wani al'amari muhimmi kai mishi da'a duk wanda ya zaɓe ka an ce wajibi ne ga wanda aka zaɓa ya da'a ga wanda ya zaɓe shi a cikin duhu Allah ya zaɓe ka shirar da kai to lalle kai mishi da'a wa ma ja'ala alaikum fi dini min hadajin Allah bai sanya muku kunci da takura a cikin addini ba ya sanya addini ya zama mai sauki wannan ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala da kyauta da ya mana mai girma ya zama wajibi mu gode mishi ni'ima ta lafiya a daidai wannan lokacin wani yana asibiti oxygen ne a bakin shi da hancin shi wanda ba zai rayu ba sai da wannan da an cire zai iya mutuwa amma kai kana yawo allah baka lafiya wani yana kwance ga idon shi a buɗe yana ganin ka amma ba zai iya maka magana ba wani kana kan shi ma bai san kana kan shi ba wannan sai ka je asibiti amma ka allah ya baka lafiya to lallai ka gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ya maka wannan ni'ima ce mai girma da ta zama wajibi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima na daga cikin ni'iman da Allah ya wa mu musulmai ya fifita mu akan sauran al'ummomi da waɗansu ababe masu tarin yawa daga ciki akwai ibada na watan ramadan wanda a yanzu nan muka kammala a cikin 'yan kwanaki kalilan kwanaki 29 wannan ibada zaɓi ne na Allah subhanahu wata'ala da ya sanya ka cikin musulmai kuma ya baka lafiya ka azumci waɗannan kwanaki sannan kuma zaɓi ne na Allah da ya baka tsawon rai da lafiya aka kammala watan ramadan har aka yi ainihin sallar idi da ka a yau ya zama wajibi ka gode wa Allah ya baka daban ka cika azumi har ka halarci sallar idi ka fidda zakka na fidda kai ka yi bankwana da ibada mai girma an yi addu'o'i lalle ya zama wajibi bayan an yi wa Allah godiya kuma a yi farin ciki a yi farin ciki matukar farin ciki don wannan falala ce zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaɓa mana waɗansu kwanaki a cikin shekara guda biyu da ya ce mu yi murna mu yi farin ciki mu gode masa ranar idi na sallan azumi da kuma ranar idi na sallan layya kwanaki ne da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce a yi murna a yi farin ciki har ma a yi wasanni a yalwata wa iyalai a wa yara mara su yi wasanni a kai su wuraren wasa wuraren kallo su je su ga dokuna a kai su gidan zu a kai su dukkan wani park wurin da ake wasa duk wannan ya halatta matukar ba aikata abin da zai ketare iyakan shari'a ba a yalwata wa iyalai a yafi juna a sake fiska a yi farin ciki babu gaba babu kiyayya duk wanda kake da wani kulli ko wani gilli ko wani gaba tsakaninka da shi a irin wannan rana ta farin ciki akwai bukatar ma a yafi juna a ce an yafe saboda wannan falala da Allah ya mana subhanahu wa ta'ala ya yan uwa masu girma annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam a cikin hadisi ingantacce yace mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda yake yin su farin ciki na farko shine farin ciki a lokacin da ya buɗe baki malamai suka ce wannan buɗe bakin zai kama buɗe baki na lokacin sallar magariba zai kama buɗe baki na gaba ɗaya ranar sallah kenan dukkan su mutum zai ji farin ciki kaji ana murna an yi sallah farin ciki na biyu a lokacin da zai gamu da ubangiji shirin tashin kiyama idan ya ga ladan da za a bashi dan adam zai samu kanshi a cikin farin ciki a matsayin shi na musulmi wanda ya wannan ibada mai girma ya yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin shi mu masa da'a kar mu saba mishi saboda falala da ya akan mu mu kasance kamar yadda Allah yake so mu kasance shi kuma zai kasance a gare mu fiye da yadda muke so mu kasance Allah zai mana gata zai ba mu kariya zai ƙara mana yalwa zai ba mu zaman lafiya in muka mishi da'a Allah ce inna Allah ma'al ladzina taqaw lalle Allah yana tare da masu takawa waɗanda suka ji tsoron shi suka tsare dokokin shi walladzina hum muhsinun da kuma waɗanda suke kyautata aiki Allah yana tare da su tarayya ce wannan zai ba su kariya zai taimake su zai agaza musu zai biya musu bukatunsu na alkhairi zai yassare musu al'amura ya kai dan uwa mai girma a wannan rana ta idi ka ji tsoron allah ka guji ayyukan sa'o a wannan rana ka tsaya inda allah ya ce ka tsaya karka ƙetare inda allah ce karka ƙetare don hakan na iya kaiwa ga ka rusa ibadan da ke cikin wata ramadan tsawon wata guda a rana ɗaya sai ka rusa duk abin da ka yi duk wani buki da za a yi da murna a guji aikata haramun ka kasance a ranar idi da ma ba ranar idi ba kana mai wa Allah da'a kana mai masa bauta mu tausaya wa junanmu mu so juna mu yi wa ainihin junanmu rahama annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam duk mutumin da ya kasance cikin taimakawa bayan shi cikin shiga biyan bukatun bayan shi shi ma Allah zai kasance cikin bukatun shi kuma zai taimake shi kamar yadda Allah ke so ka kasance dangane da shi wajen masa da'a da gode mishi haka Allah ke so ka kasance da abokan zamanka wajen tausayin juna da taimakawa juna da kuma kaunan juna ya ku yan uwa masu girma lalle wata ramadan ya shuɗe amma mu sani ayyukan alkhairi ba sa shuɗewa ubangijin ramadan shine ubangijin sauran watanni gaba ɗaya kar ka kulle littafi na alkur'ani da ka saba karantawa cikin wata ramadan kar ka ainihin zamo marowaci bayan kana kyauta cikin wata ramadan kar ka zamo mai yanke zumunta kar ka zamo to ka daina kiyamun laili ko ka daina sallan nafilfili mu kasance masu biyayya ga allah a kowane lokaci babban abin da ake bukata ga dan adam ya zamo yana yi wa allah da'a a kowane lokaci ba dare ba rana sannan kar mu manta a cikin wannan wata na shawwal da azumin sitti shawwal wannan azumi ne mai lada ka samu ka yi su daga nan zuwa kafin watan ya kare za ka yi su a jere za ka yi su daban-daban a dai cikin kwanaki talatin na watan shawwal ko talatin ba ɗaya ka samu ka azumci waɗannan azumi guda shida annabi ya ce duk wanda ya azumci sitti shawwal azumi shida a cikin kwanakin shawwal za a ba shi lada kamar ya azumin shekara azumin wata ramadan da kai zai zama azumin wata goma sannan azumi shida da zaka ya zama azumin kwana 60 kaga wata biyu kenan shine wata goma sha biyu a daure a azumci wannan azumi na sitti shawwal saboda falalan da ke cikin shi da lada fadin ciki ya tabbata ga wanda ya azumci wata ramadan ya tsaya ya kiyamun laili ko ya sallar asham ya yi sadaka gashi duk wahalhalun sun kare idan ma ka ibada cikin watan tukuru in ma baka yi ba watan da ya kare wanda ya yi ya rabauta wanda bai ba kuma ya hasara wannan shine mahimmancin ribatan lokaci shi yasa annabi ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas akwai ni'imomi guda biyu wanda da yawa daga cikin mutane suna musu ainihin rikon sakainan kashi suna sakwaskwa da su ba sa ba su muhimmanci annabi ce as-sihhat wal farag lafiya da kuma samun dama a lokacin da kake da lafiya kai amfani da lafiyar wajen yi wa Allah da'a a lokacin da ka samu dama kai amfani da wannan daman kafin ta kubuce kaga wata ramadan yanzu ya kubuce duk abin da baka yi a cikin shi ba kuma sai illa masha Allah baka kuma da tabbacin watan zai kara dawowa wannan shine abun tsoron yanzu babu wanda ke da yakini zai sace ganin wajen ramadan sai wanda ainihin Allah ya bashi tsawon rai ya kuma bashi ainihin aron wannan rayuwa saboda ka yanwa masu girma wannan addini na musulunci addini ne da Allah kamar yadda na faɗa ya zaɓe mu kuma a kullum addinin nan ƙara yawa yake in ma ka bauta wa Allah ka ainihin ci riba in ma kar ka bauta mishi ba abin da zai rigi Allah musamman a wannan zamani da muke ciki Allah ya albarkaci addinin musulunci yana yawa yana yaduwa kamar wutan daji wanda an samu a karon fari a duniya a ƙasan australia a wani gari da ake ce mishi lakemba yana kusa da birnin sydney babban gari ne an samu ana sallan tarawihi a haldin street a kan titi saboda ainihin yawan musulmai for the first time a tarihi a ƙasar australia sallan asham a kan titi ake saboda yawan musulmai yadda musulunci ke karbuwa a ƙasashen duniya hatta ƙasar america da take jagorantar rigima da musulunci imma directly ko indirectly a times square ƙarshen ran america kenan birnin new york an samu a times square ana sallan asham a filin allah for the first time a wannan ramadan ya wuce in ba allah ba zai shirya wannan abin dubban musulmai suna sallar asham akan titi wannan dole mu gode wa Allah akan wannan sannan ka kalli sallar idi a stadium a New Jersey wannan duk Allah ne yake shirya wannan abu kalli abin da ya faru a ƙasar Algeria cikin wannan Ramadan ana sallar tarawihi kulya mage ta shigo masallaci ta zaga ta zaga ta yi tsalle ta hau kan liman ta hau har nan din a lokacin da ta hauro limamin sai ya rike ta yana shafa ta ya ci gaba da karatun shi yana kira'a ta sake ta dawo nan ta yi masa kis kuma ta sauka ta yi tafiyanta in ban da Allah wajen shirya wannan abu a daidai lokacin da ake yakan musulunci sai ga kuliya ta rusa duk abin da ake yi a cikin kasa da minti daya dubban mutane ne suka musulunta a dalilin wannan abu an samu cikin kankanin lokaci sama da mutum biliyan uku sun kalli wannan kilif din hatta bbc cnn da manyan gidajen tv na duniya yadda suka nuna wannan abu ana mamaki amma sa'an da aka yi limamin ahalin sunna ne wallahi inda dan bidi'a ne zai ruga a guje ya ce an masa yasin an turo kulya ce wallahi turo ta gai amma ya sha tauhidi ya koshi tana haurowa kawai sai shafa ta ta hau ta masa kuma ta sauka wannan ni'ima ce da Allah ya yi ya zaɓi wannan addini ba yadda aka iya da shi to in ma ka bauta wa Allah ka shiga ciki in ma ka yi wasa kai za ka yi hasara ba abin da zai rike Allah ya Allah ka taimaki musulunci da musulmai ya Allah ka ƙara mana sabati akan wannan addini ka ƙara nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon ainihin guje mata akwai ɗan tsokaci da zan yi akwai babban shehin mu da ya shigo shehu albani za ku ga lokacin da ya shigo ya shigo ana kiran sallah sai ya fara nafila na ga wasu kuma sun tsaya suna jira a gama sannan su yi nafila to wannan abu ne da ke da mahimmanci a dan bayyana mutane wannan matsala ce da aka tambayi manyan malamai na masu fatawa a cikinsu akwai ibn al-usaimin cewa idan mutum ya zo masallaci ana kiran sallah ya zai sai suka ce idan salloli ne na azhar la'asar magariba isha asuba ka tsaya a gama kiran sallah kafin ka yi nafila amma in sallan juma'a ne ko ana kiran sallan kafara nafila tahiyatul masjid kenan ina fata an gane dalilin shine sauraron hudu ba wajibi ne to gwanda kai nafilan kafin a fara hudu ba ina fata an gane wanda sauran salloli kuma bayan kiran sallah zama ake a jira liman ba hudu ba ake ba shine abin da malam yayi ina fata an gane ko san malamai da hujja suke yawo yawa to saboda haka in ka zo masallaci ana kiran sallar juma'a ya halatta ka yi nafilanka da sauri ka zauna ka saurari hudu ba kar ka ce sai ka jira an gama kiran sallah an fara hudu ba kuma kana nafila ina fata an fahimta amma in sauran salloli ne kuma ka jira a gama kiran sallah har ma kai addu'a kafin kuma kai nafila Allah sa mu dace Allahumma adina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمهة الاعداء اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاه امورنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاة القانتين يرحمكم الرحمن الرحيم